muna cikin jazmu al-fi'l al-mudari jazmu al-fi'l al-mudari yayi mana bayani a baya na jawazin din ya kasa su kashi biyu akwai waɗanda suke jazma ga fi'ili ɗaya ko akwai kuma waɗanda suke yin jazma ga fi'ili biyu a nan yake cewa wa'alam annahu la yajuzu al-jazmu fi jawabin nahyi illa bi sharti an yasihha taqdiru shartin fi mawdi'ihi maqrunun bila an-nafiya ma'a sihhati al-ma'na ka sani cewa la ya juzul jazmu fi jawabin nahayi ba shi halatta a yi jazma ga fi'ili a cikin jawabin nahayi illa bi sharti an yasiha taqdiru shartin fi mawdi'ihi maqrunun bila an nahiya sai da sharadin ingancin a kaddara sharadi fi mawdi'ihi a daidai inda jawabin nahayi din yake shi wannan sharaɗin da za a ƙaddara makaronin bila an nahiya ya zanto ga harafin ko adatu sharti an haɗa ta da la an nahiya wato ta yadda inda za mu cire jawabin nahayi ɗin ma iya kawo wani sharaɗi makaronin bila an nahiya musa a mahallin kuma ya ma'ana zai buga misali ku gani wa zalika nahu qawlika la tadkhul la takfur tadkhulil janna kaga idan kace la takfur fi'ilin takfur majzumun ne bi maza bila annahiya tadkhul wannan fi'ili mudari shi ma majzum ne majzum ne fi jawabi maza fi jawabin nahyi fi jawabin nahyi la takfur tadkhul aljanna to amma wannan sharɗin na tadkhul janna wannan jawabin sharti din zai iya yiwa ka cire shi ka tokan dinsa kun gane ai sai ka kawo wata adatu sharti a wajen makaruna bila an nahiya kuma ya zanto ma'ana ta yi ma'ana ka ce la takfur a madadin tadkhul janna sai ka cire tadkhul janna sai ka ce illa takfur ina fata an fahimta tadkhul janna illa takfur tadkhul janna ka iya cire me la takfur ka kawo illa takfur sai ka ce me tadkhul janna ko ma'ana ta yi da kuma wala tadnu min al-asadi taslam fa innahu law qila fi mawdi'ihi ma illa takfur tadkhul janna illa tadnu min al-asadi taslam sahha بخلاف بخلاف لا تدخل لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الاسد ياكلك فانه ممتنع فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل النار إلا تدنو من الأسد يأكلك هذا مربوطة سيدانكو قال abin da yake nufi wannan jumlar ta la takfur tadkhulul janna da wannan لا تدن من الأسد إيه تسلم نقول إن لا تكفر أن في المضارع مجزوم بلا الناهية تدخل الجنة shi ma an yi masa jazma amma abin da yasa ya koma kasara saboda me at-takhallus min iltika'i sakinain at-takhallus min iltika'i sakinain tadkhul al-janna saboda ka fili mudari ne majzum wannan jazmuhu fi maza fi jawabi annahi to shine yake cewa la yajuzu al-jazmu fi jawabi an-nahi ba shi halata ay jazma fi jawabi an-nahi illa bi sharti an yasiha taqdiru shartin fi mawdi'ihi sai dai da sharadin a iya kaddara sharadi fi mawdi'ihi fi mawdi'ihi a bigiran me a bigiran jawabin nahi din ko a bigiran nahi a bigiran nahi wannan sharadin da za a kawo a sa a nan gurin makarunin bi in ya zanto kuma an garwa a makarunin bila annahiya annafiya a kad a hada shi da la annafiya ma asihatul ma'ana ma'ana kuma ta yiwu kaga shine kamar yaya abin da ya faɗa illa takfur sai zanto me tadkhul aljanna kaga da ka cire nahayu a wajen sai ya halatta ka kaddara me sharadi maqrunun bila annafiya kaga wannan takfur din a nan gurin menene masa jazma in ina fata an fahimta illa takfur tadkhul aljanna a lokacin da sai zanto in dinnan ita ce ta yi jazma ga wannan a matsayin fi'ilul sharti ta yi jazma ga wannan kuma a matsayin jawabu sharti ina fata an fahimta wato kenan lokacin da ka kalli wannan jumlar tala takfur kakan yi wa wannan filin mudari'in ne jazma dan yiwuwar cire ta a kaddara il la takfur abin da yasa ta zama jazma yiwuwar a canja wannan jumlar gaba daya a kawo wannan tahullu muhallaha fa yastaqimul ma'ana ina fata an fahimta da a ce in an cire la takfur aka kawo in la takfur a wajen ma'anar ba za ta yiwu ba to da dole nan ba zai samu jazama ba sai dai ya samu rufa kun gane ai ha kuma la tadlu min al asadi taslam kaga nan gurin shi ma taslam ya zo me majzum fi jawab an nahy lakin la yajuzu halul jazm fi jawab an nahy illa idza amkana an nahzafa hadhihi al jumla ina fata an fahimta فنأتي بجملة مبدوءة بشرط وهذا الشرط مقرون بلا النافية إلا تدنو من الأسد كاغا تسلم wato wannan jazama da ke cikin jawabin nahi a nan gudan abin da ya sa ta halatta dan ya iya wa mu cire nahayin gaba daya sai mu kawo jumla wadda take shartiyya maqrunun bila annahiya kuma yastaqimul ma'ana to a lokacin shi ma taslam din nan kaga ya zama majzum ne fi jawab ashar wato dai abin da yake so a ce duk lokacin da ka ga fi'li fi jawabin nahayi ya zanto majzum to a ɓoye ba wai wannan nahayin bane bai sa masa wannan jazma din abin da ya sa masa shine yiwuwar a cire wannan nahayin a kawo jumla shartiyya makaruna bila annafiya ina fatan kun fahimta madalla wato kenan wa alam annahu la yajuzu al-jazmu fi jawabin nahayi ba shi halatta a yi jazma a jawabin nahayi kamar nan tudkhul janna إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه سيد شرط يائي وقدر شرط في موضع ماذا في موضع النهي مقرون بلا كما شرط إن يذنته مقرون بلا النافية كأغني إلا لا تي النافية ما صحة المعنى كو معنى يذنته تا إنغنتا بمي معنى لا تكفر تدخل الجنة دكما إلا تكفر تدخل الجنة من حيث المعنى واحد فالمعنى واحد إنا فتام فإنتا لا تدن من الأسد تسلم إلا تدن من الأسد تسلم kaga shi ma alma'ana wahid kun gane ai amma idan ko ba shi iya yiwa a idan muka cire wannan la takfur muka kaddara wani abin da ma'ana ba za ta yi ɗaya ba to bai halatta ba kenan ai me jazma a nan gurin shine yace bi khilafi la takfur tadkhulun nar an gane ko la takfur tadkhulu an-nar da kuma la tadnu min al-asadi ya akuluka fa innahu mumtani'un anan gurin baka iya cire shi ka kawo wancan jumlar ta daidai domin fa innahu la su an yuqala illa takfur tadkhulun nar a ce in baka kafirce ba za ka shiga wuta wannan ma'ana tana da kyau ko a ce illa tadnu min al-asad yakuluka in baka kusanci zaki ba to zakin zai cinye ka to ba kusanci shi bai na ganka wallan tana cinye ka huna la yastaqimul ma'ana ina fata an fahimta abin nufi inda zaka kawo wannan jumlar ka ce illa takfur an gane ko to ba ka iya cewa ta da kul aljanna kai da zama akan fi'ili na jawabin shart sai dai kai me sai dai kai damma kun gane ai haka illa tadnu min al-asadi ya'kuluka ba shi wa ka ce illa tadnu min al-asadi sannan ka ce ya'kulka bil jazmi sai dai ya'kuluka ina fata an fahimta ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله ولا تمنن تستكثر shi yasa malaman kira'a guda bakwai suka yi ijma'i wajen karanta wannan jumlar wala tamnun tastaksiru ba za ka ce ba tastaksir bil jazami amma abin da sa ake yin jazama wannan min ajli daruratul waqf ne li'annahu la yuqafu ala mutaharrin ala mutaharrikin kama la yubtada bi sakin wannan ka'ida ce amma babu yanda za a yi ai waqafi akan harafi mai haraka sai dai a daure shi kama la yubtada bi sakin kamar kuma yadda ba a fara zance da harafi mai sukuni dole sai an kaddara hamzatul wasl da za ta yi masa sukuni ina fata an fahimta yanzu babu yanda za a yi kai haka misali mutum ya iya karantawa ba zai iya karanta ba dole sai in ya kaddara hamzatul wasl sai ce me ushkur dan ta daure masa me sakin shine la yusada bi sakin ba za a iya fara magana da babu yanda za a kai haka ko mutum ya iya karantawa ba zai iya yiwa ba dole sai an yi me hamzatul wasli yuta biha litawassul min an-nutq bis sakin yuta biha litawassul min an-nutq bis sakin dole ka ce izhab idan to ka samu abin da zai gane shine la yusada bi sakin to ko babu yadda za a yi ta kifa alamu ta ba za ka iya cewa ba ta taksiru ba zai yi ba a larabci ka ce taksiru dole sai da me taksir li'annahu la yuqafu ala mutaharrik ba za ka ce ba alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim sai dai a karatun jahilai ko ba haka ba amma dole ka ce rabbil alamin ka daure nunun arrahmanir rahim ka daure mimun ومن لا يوقف على متحرك ina fata an fahimta eh ram ai ba cikakkiyar haraka bace ba annatu ko ba'd al haraka dai la bi kulli al haraka kuma shi yasa wanda yake kusa da yake iya ji amma wanda yake nesa ai ba iya ji wa raumuka isma'ul muharrak waqifan bi sautin khafiyin kullu danin tanawwala kaga sautin khafi kullu danin tanawwala dukkan wanda yake kusa zai iya ji amma wanda yake nesa fa ba zai iya ji ba shi yasa suka ce yasma'u al qaribul musghi dun al ba'id hatta alqarib illa idza kana musgiyan in ba ya kasa saurare ba zai iya ji ba to kaga kenan laysa bi kamil haraka wa inma hiya ba'd haraka thumma hadha thabatat bihi riwaya min haythu alqira'a to amma a larabcin yau da gobe ba za ka yi barau ba dole ta abin da qira'a ta tabbatar da shi kun gane ai yace kaga li hadha ajmatu sab'a al-rafa'i fi qawlihi wa la tamnun tastakthiru لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر dan ba za ka iya cire la tamnun ka kawo illa tamnun tastaksir ko ma'ana ta yi ba laisa hadha bi jawab wa inna ma huwa fi mawdi'i nasbin ala al-hal min ad-damir fi tamnun wato shi tastaksir din ba jawabi bane ba na la tamnun na nahayu a'a shi wato tastaksiru inna ma huwa fi mawdi'i nasbin ala al-hali yana mawdu yana yana wuri ne da hal ne kamata ya zauna a wajen idan an tambaye ka me sahibul hal sai ka ce yana cikin zamirin tamnun domin lokacin da kace la tamnun ba akwai anta ba wanda shine fa'ilin tamnun tastaksiru kaga jumlatu tastaksiru sai ta zanto hal ce na fa'ilin al fa'il muqaddar shine me sahibul hal jumlatu tastaksiru ita ce me ita ce hal din kamar yadda na faɗa muku turan nan cewa الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال وبعد المعارف أحوال كاغا يا أنت معرفة نكون نكرة dukkan damirin duniya gaba ɗayan damiri inda yake ai ma'arifa ne to saboda haka kaga la tamnun anta tastaksiru wato halata kaunika mustaksiran ina fata an fahimta shine nan gure yake cewa inna ma huwa fi mawdi'i nasbin ala al-hali min ad-damiri fi tamnun fa ka'annahu qila la tamnun mustaksiran la tamnun mustaksiran karka ba da baiwa kana mai halin a ƙaro maka lokacin da za a rama karka yi kyauta kana mai son a ƙaro maka lokacin da ka bayar halinka lokacin da ka ba da kyautar shine kana son wanda ka ba shi kuma ya rama ma da abin da ya fi yawa shine abin da ake nufi kun gane ai wa ma'anar aya an Allah ta'ala naha nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam an an yahaba shay'an ayar tana nuna Allah ya hana manzansa ya ba da kyautar wani abu wa huwa yatma'u an yata'awwada min al-mawhubi lahu ya zanto shi kuma yana mai kwaɗayin ya sami fansar abin da daga wanda ya baiwa kyautar aksar min al-mawhub saboda abin da ya bayar wannan ba hali bane ba da ya dace da manzon sallallahu da halatta bai baka naira dubu yana nufin dan kai kuma nan gaba idan wani wata sauga ta shi ta tashi ka bashi naira dubu ɗaya da biyu ko da ɗari uku shi zai bayar ne dan Allah kaɗai shi manzon Allah an hana shi yayi wannan mu idan muka yi wannan ya halatta to da an ce ya halatta ko abinda babu lada babu zunubi idan na baka kyauta da nufin bikinka ya zo na baka naira dubu ɗaya a niyya ta shine nima idan nawa ya zo zai kama watan gobe kai ma ka bani wani abu to wani abin da nayi ba haramun nayi ba amma babu lada kuma tunda inna mal amalu bin niyyat dan riga na rushe ladana amma ko ban yi haramun ba wata kenan kaga ya halatta mai taimakekeniya ɗaya mu baya da aure muka har hada kuɗi muka yi masa dan nan gaba kuma har hada kuɗi aiwa wani ayi har hada kuɗi aiwa wani to amma kila wani da aka yi masa to ya sha kenan ya bar ya bar mutane a tasha kaga amma mutane za su kiyaye ka'idojin zaman tare kan kun gane wannan ai fa in qulta fa ma tasna'u ci gaba فما تصنع بقراءة الحسن البصري قلت يحتمل ثلاثة أوجه ممتاز أحدها أن يكون بدلا من من تملك امم كان قيل لا تستكثر مم.
لا ترى ما تعطيه كثيرا امم والثاني أن يكون قدر الوقف عليه في كونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ممتاز ثم وصله بنية الوقف والثالث أن يكون سكنه بتناسب رؤوس الآية وهي فأنذر فكبر فطهر فاهجر ممتاز wannan akwai kira ta al-imam al-hasan al-basri sayyid tabiin yana karanta la tamnun tastaksir bil jazmi سواء في حالة الوقف وفي حالة الوصل شو بقية القراء إنما يجزمون في حالة الوقف لما ذكرنا من أنه لا يوقف على متحرك فهم إنما يسكنون من أجل الوقف an gane ko amma shi kuma yajzim hatta fi halatul wasli to me zaka ce game da wannan kira'ar shi shi a wannan kira'ar tashi tastaksir bai zama ba wato wannan fi'ilin majzumun ne fi jawabin fi jawabin nahyi sai yace yahtamilu thalatha awjuh ni ban zama bai yadda ba akan cewa jawabin nahyi ne amma zai dauki ɗaya ne daga cikin al'amura guda uku ihdaha an yakuna badala badalan min tamnun wato kamar ya sa tastaksir ya zanto badal na me tamnun kaga albadalu ya'khudhu hukm al-mubdal minhu kun gane ai kaga sa'ilin ne ya zama tastaksir ba jawabi ne na haiba wa inna ma huwa badal min tamnun tunda tamnun ya zanto majzum to badal ma na shi shi ma zai zama me majzum ka annahu qila la tastaksir wato kamar an ce la tamnun kuma la tas ah, kamar an ce la tastaksir ne ai la tara ma tu'tihi kaseeran kada ka rika ganin abin da ka bayar da shi yana da yawa ko mun yawan sa ka rika ganin kaɗan ne tunda kana neman sakamako ne a wajen Allah shi ma'anar ayar kenan da za iya ɗauka in ji ibn hisham wasani wajahi na biyu an ya kuna qaddar al-waqfa alaihi li kaunihi ra'sa aya yayi da zama ne ya- wato yana mai kaddara waqafi tunda wurin karshen aya ne karshen aya kuma ya kamata a me ayi waqafi فسكنه لأجل الوقف سي سكون من أجل الوقف ثم وصله بنية الوقف to kuma idan yazo koda zai yi wasl sai dai ya sake tabbatar da zuma din idan an tambaye ka mai tambaya ya tambaye ka limaza sakkanta fi halatul waqfi zaka cewa min ajal alwaqf ne ai to amma limaza sakkanta fi halatul wasli sai ka ce li annahu amala alwasla bi niyyatil waqfi amala alwasla muamalatal waqfi kaga a lokacin nan shi ne hujjar yin sukuni din wasalis wajahi na uku ko ihtimali na uku an ya kuna sakkanahu li tanasubi ru'usil ayi an yi masa sukuni ne dan ya dace da me karshen ayoyin da suke makwabtaka da ita ayar tastaksir wa hiya fa anzir kaga majzum ne fa kabbir fa tahhir fahjur da haka da aka zo wala tamnun ma sai aka ce me tastaksir li tatanasaba ru'usul ayi amma ba wai dan tastaksir ya zanto jawab na nahai ba wajen la tamnun ba dan tastaksir ya zama jawabi na la tamnun ba ma'ana dai kaga shine tawjihil qira'at din da shi ibn hisham yi kun gane ai to ballantana za mu sha wahalar ne wajen tawjihul qira'a idan ta idan qira'a ta zanto mutawatira in ba ta zama mutawatira ba za mu halar da kanmu ba kawai da mun ce qira'a ce shazza shikenan mun huta ash-shaddu min al-qira'at da'if to sai dai kuma الشاذ من القراءات واتو أنا kafa hujja da ita a babin tafsiri amma ba a karanta alkur'ani da ita a matsayin tilawa sawa'un fi salati aw fi ghairi salati bi ma'ana annahu la yajuzu lil insan an yaqra bil qira'ati shadha sawa'un fi salati aw fi kharij as-salah lakinnahu jaza lahu أن يستشهد بقراءة شاذة في إثبات المعنى wajen tabbatar da ma'ana ka iya tabbatar da kira'a shazza wani lokacin idan aya tana tabbatar da ma'anoni guda biyu ɗaya ma'anar tashhadu laha ɗaya daga cikin ma'anan yashhadu lahu qira'atun shazza wal ma'na al akhar la yashhadu lahu qira'atun shazza fa innaka turajjihu alladhi yashhadu lahu al qira'a al shazza kamar fadin Allah ta'ala a cikin suratul ma'ida faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wato wajen kafara ta rantsuwa da aka ce idan mutum bai samu ce da miskini goma ba ko tufatar da su to ya azumin kwana uku to azumin kwana uku din nan sai aka yi sabani shin a jere ko kuma a ware waɗansu malaman suka ce a yi shi a jere waɗansu malaman suka ce a yi shi a ware to sai aka samu kira'a ta Abdullahi dan Mas'ud kira'a ce shadda ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات متواليات هذه لا تقرأ بها القرآن لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة أما ذاك إيه كفى حجة دا إيه تدن رنجاية دا ما أنا دكي تيوى أيمي أي أزمن أجيري أما بدي زما واجبي متن با قراءة ce mutawatira ba da qira'a ce mutawatira ya zama wajibi a yi shi ajira amma tun da qira'a ce shaza sai zanto al-aula siyam hadhihi al-ayyam ath-thalatha mutawaliyat لكن لو تركتها فقد تركت الأولوية ولا يلحق بك لوم ولا يترتب على ذلك إثم لا تكون غاني وانا سيقب مالا الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا كقولك لم يقم ولم يقعد مم.
وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد الثالث لما أختها كقوله تعالى لما يقضي ما أمر بل لما يذوق عذاب وتشارك لم في أربعة أمور وهي الحرفية والاختصاص والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه إلى المضيف ممتاز لن تهي أنا أقول الثاني نبي تكن جوازم شين ما يجزم فعلا واحدا wato cikin jawazin kenan akwai jazimin din da yake yajzimu fi'lan wahidan shine lam wa huwa harfun ينفي المضارع ويقلبه ماضيا aikin da yake kenan shi harafin lam yana kore samuwar fi'ili mudari'i idan ka ce ya zahabu zaidun ilal masjid misali ya zahabu zaidun ilal masjid to da ka shigar da lam sai ka ce me lam ya zahabu to wannan lam din na farko ya kore wannan mudari'in cewa bai faru ba bai tafi ba ina fata an fahimta sannan kuma ya kalibu madiyan ya mayar da shi ya zama madi domin lam yazhab mata al'an lai lam yazhab ko kuma bil ams bil ams ko kuma qabla zaman takallu bai tafi ba har ya zuwa kafin in yi magana bai tafi ba kaga ya zama me madi idan aka tambaye ka shin ya tafi sai ka ce lam yazhab hal safara fulan lam yusafir bima'ana lam yusafir fi ma mada min az-zamani ila zaman takallum lam yusafir kaga ya hawwala fi'li mudari'i allazi dawla al-hal wal istiqbal ya mai da shi mai fi'li madi ka kaulika lam yaqum wa lam yaqud abinda na faɗa nan shine zaka faɗa wajen lam yaqum da kuma lam yaqud wa ka kaulihi lam yalid wa lam yulad kaga dai yana son yarbituka bil ayatil qur'aniyya الثالث na uku daga cikin aljawazim lamma shine harafi na me lamma uktuha wadda yar uwa ce ta lam da yace uktuha adamir ya udu ila lam ka kaulihi kamar fadarsa ta'ala da yace lamma ya qadi ma amara asalin sa ay ya qadi ne qada ya qadi amma da lam ta shiga cikin sa sai ya zanto ya qadi saboda ya zanto majzum ne bi hasbi akhirih li annahu mutall akhir jamil kalla lamma yaqdi ma amara da kuma lamma yazuqu azab asalan sa ay yazuquna ne yana cikin al af'al al khamsa allati turfa'u bi thubut an nun wa tunsabu wa tujzamu bi hasbiha wa hasbuha lil jazmi wan nasb sima kalam takuni litarumi mazlima lamma yazuqu azab kun gane wannan ai sai ce me wa tushariku lam fi arba'ati umuri wato ita lamma tana yin tarayya da lam cikin al'amura guda hudu wahiyal harfiya yani kaunuha harf lam harf wa lamma harf wal iktisas bil mudari lam la tadkhulu illa ala al mudari wa kadhalika lamma la tadkhulu illa ala al mudari bayan za a yi lam ta shiga cikin fi'li madi ka ce lam zahaba to ko ba za ka ce ba lamma zahaba sai dai lam ya zahab ha kuma lamma ya zahab wa jazmuhu da yawa fi'li mudari in jazama bayan ta shiga cikin sa wa qalbu zamanihi ila al-mudi da canza zamanin sa ya zama madi a madadin ad-dalala ala al-huduri wal istiqbal kun gane ai lam lamma tushariku lam fi hadhihi al-umur al-arba'a al-harfiyya al-ikhtisas bil mudari al-jazm thumma al-qalbu qalbu zamanihi ila al-mudi وتفارقها في أربعة أمور فارقها في أربعة أمور أحدها أن المنفي بنا مستمر للاتفاء إلى زمن الحال مم.
بخلاف المنفي بلم مم.
فإنه قد يكون مستمرا مم.
مثل لم يلد وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مم.
لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا مم.
ومن ثم إم- امتنع أن تقول لما يقم ثم قام بما فيه من التناقض ba za ka ce ba ba za ka ce ba imtuni'a sai dai umtuni'a
ومن ثم امتنع أن ana ba ku ka'idar cewa kullum idan salisul fi'il ya zanto madmum fala budda an takuna al- hamzatul wasli madmuma ba wai cikin fi'ili madi bane kadai tunda da wannan hamzatul wasli ce umtuni'a an taqula lamma mhm.
ومن ثم امتنع أن تقول لما يقم ثم قام Mm, ما فيه من التناقض جميل.
وجاز لم لم يقم ثم قام صحيح اها والثاني يعني أن لما تؤذن تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها Mm, نحو بل لما يذوقوا عذاب أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذيقونه يذوقونه يذوقونه ولم لا تقتضي ذلك Mm, ذكر هذا المعنى الزمخشري mm, والاستعمال والضرب يجهلان به جميل والثالث أن الفعل يحذف بعدها Mm, يقال هل دخلت البلد فتقول قاربتها ولما mm, تريد ولما أدخلها mm, ولا يجوز قاربتها ولم mm.
والراجع أنها لا تقترن بحق الشر بخلاف لم تقول إن لم تقم قمت ولا يجوز إن لما قم إن لما تقم قمت mumtaz kaga duk wannan ribar kafa ce a cikin dirasa ta nahawu idan dai kawai ya sanar da kai lam da lamma suna yin jazama ga fi'li mudari ya biya ka to amma ya ce maka ga inda suka yi tarayya ga inda suka rabu duk wannan ba wazifa laysat min wazifatihi Ka- kana bi imkanihi an yatrukaka likay tarja ila al-mutawwalat min al-kutub lil husul ala hadhihi al-ma'lumat wani ne zai kyale ka sai ka je manyan littattafai ka gano wannan kai da kanka amma sai jawo maka shi a littafin sa na kusa yana son littafin ya biya bukatar mai farawa ya biya bukatar kuma wanda ya kai gaci dan wanda ya kai gaci zai je eh, wannan an biya shi wanda kuma mai farawa shi a ka'idojin farko duk an biya shi ina fata an fahimta a nan gurin sai ce wa tufariqu ha fi arba'ati umur yani anna lamma tufariqu lam fi arba'ati umur ahduha anna al manfi biha mustamirrun mustamirrun intifa ila zaman al hal duk abin da aka kore shi da lamma to wannan koruwar tana ci gaba har ya zuwa lokacin da ake magana yanzu idan nace lam yazhab ta iya wa qabla al amsi lam yazhab lam yusafir a'ni bi zalika fi shahr al madi lam yusafir لا يعني أنه مستمر في عدم سفره إلى حالة التكلم ba haka yake nufi ba ta iya yiwa haka ta iya yiwa ba haka ba amma idan nace lamma yusafir ina nufin lam yusafir qablu wa ila al'an lam yusafir ka gani anna al manfiya biha mustamirru al intifa ila zaman al hal bi khilaf al manfi bi lam amma wanda ko aka kore shi da lamfa فإنه قد يكون مستمرا تا إيه وإذا مستمر مثل لم يلد كأقولنا أي مستمر ني إلى زمن التكلم كوا كبا وقد يكون منقطعا تا إيه وكما أنك يا رجا يا ينكي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كسن لم يكن شيئا مذكورا إلى الآن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا أنا نفن ذاك في أهل التشريع يمكن لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا فكان بعد ذلك شيئا مذكورا ومن ثم saboda haka ne umtini a an ya an ta kula lamma ya kumsun makama a larabci bai halatta baka ce lamma ya kumsun makama ya zama tanakuzi lima fihi min tanaqud domin ka ce lamma ya kuma har yanzu bai tashi ba sun makama sannan kuma ya tashi a, ba zai yiwu ba domin ita kama tadullu ala al-mudi lamma ita ma tadullu ala an-nafi fil madi ila zaman al-hal idan ka ce lamma ya kuma sun makama hadha tanaqud bai tashi ba ya tashi ya zama tanaqud wajaza lam lam yaqum sun makama da bai tashi ba daga baya kuma sai ya tashi يعني لم يقم في الصباح لكنه قام في الساعة الثامنة ونحن الآن في الساعة التاسعة ina fata an fahimta kaga zamanin da ka kore ba shine zamanin da ka tabbatar ba ya sha bamban da juna da haka ya halatta wannan wannan bambanci na farko kenan tsakanin lamma da lamma bambanci na biyu anna lamma tu'zinu kaseeran bi tawaqqu'i thubuti ma ba'daha yaso dama ita lamma tana dan ba da shelar faruwar tabbatuwar abin da zai biyo bayanta na hannu lamma ya zuƙo azab har yanzu ba su ɗanɗana azaba ba to kenan za su ɗanɗana yaushe nan gaba ita kamar idan ta kore abu zuwa yanzu to tana nuna akwai yiwuwar zai faru nan gaba tun daga dajiye zuwa yanzu ba su abin bai faru ba amma akwai yiwuwar me zai faru nan gaba lamma tana bada wannan saƙon kamar lamma ya zuƙo azab ai ilal ana lam ya zuƙuhu wa sawfa ya zuƙunahu ya zuwa yanzu ba su dandana azawar ba amma nan nan gaba lalle za su dandane ta walam la taqtadi zalik ita ko lam ba ta nuna wannan yace zakar hada ma'ana az-zamakhshari wato zamakhshari ne ya ambaci wannan ma'anar wal istimal wa zawq yashhadani bihi yace yadda ake ta yawan amfani da ta a cikin larabci a qur'ani ko a wajen qur'ani duk suna nuna hakan haka kuma azzauq ɗanɗano mai ɗanɗano mutumin da yake da ɗanɗano a larabci shi ma zai fahimci lallai lamba tana nuna haka da an faɗi haka idan aka ce hal kharaja al ustazu lid dars sai ka ce lamma yakhruj har yanzu bai fito ma'ana akwai me yore fito nan gaba ina fata an fahimta hal anjabat zawjatuka ko hal waladat zawjatuka matarka ta riga ta haihu sai ka ce lamma talit ya zuwa yanzu ba ta haihu ba amma ana tsammanin mai haihuwar a kowane lokaci na nan gaba ina fata an fahimta hal hafista dars sai ka ce lamma ahfaz har ya zuwa yanzu dai ban haddace ba amma akwai yiwuwar mai in haddace a nan gaba amma kaga lam bata nuna haka wasalis abu na uku annal fi'ila yuhzafu ba'daha yuqal hal dakhalta albalad fataqul qarabtuha wa lamma ita lamma ya halatta a shafe fi'ilin da yake biyo bayanta sai dai a kaddara shi kamar mutum ne ya tambaye ka hal da kaltal balad daga nan wurin ka tafi Kaduna tun karfe shida ana tsammanin yanzu tarkan ya kamata ka shiga sai wani ya buga ma waya hal da kaltal balad kai kuma lokacin nan ka wuce tolgate sai ka ce qarabtu wa lamma kana nufin me wa lamma adkhul kaga akwai gwanin larabci ma a ciki da hutu ba sai ka ba da rarar kalmomi da yawa ba wanda ba dole bane ba karabtu walamma ina fata an fahimta تريد ولما أدخلها ولا يجوز قاربتها ولم بايا هلتك كاو لم أو جن والرابع ولن دسك سابن بنتي نهدو أنها لا تقترن بحرف الشرط إتلما ba yadda za a yi ka galwaya ta da harafin sharti bi khilafi lam sabanin lam taqulu kakan ce in lam taqum qumtu in kai ba za ka tashi ba to ni zan tashi in ba za ka tashi ba to ni zan tashi in ba ka tashi ba to ni zan tashi in ma ne ai to amma la yajuzu illa ma taqum qumtu baya yiwa muqaranatuha bi harfi shart amma lam ko jaza iktiranuha bi harf الشرط sai ta mai kuma الجازم الرابع اللام الطلبية وهي الدالة على الأمر نحو لينفق ذو سعة من سعته أو الدعاء نحو ليقضي علينا ربك الجازم الخامس لا الطلبية وهي الدالة على النهي نحو لا تشرك بالله بل مجمع الرابع الجازم الرابع مما يجزم فعلا مضارعا واحدا من جمع لم من جمع لما من جمع مي ايه da la annahiya a can baya kenan ko la annahiya da kuma lam da lamma ba na ɗaya da na biyu da na uku ba na hudu yanzu shine allamu talabiya lam allati tadullu ala talab ita ce suke kira at-talabiyya wa hiya dallatu ala al-amri ita ce lam allati tadullu ala al-amri wanda in ka ganta umarni take nunawa nahau li yunfiq zu sa'atin min sa'ati asalin sa yunfiqu ne ai kawai fi'li mudari ne yunfiqu fi'l mudari marfu'un li khuluhi min an-nasib wal jazm amma idan ka shigar da lam kace liyun sai ya zanto me tik sai ya jazma saboda me li'anna hadhihi lam tadullu ala talab al'ana hawalta fi'l هذا الفعل المضارع إلى فعل أمر كاتري شيء daga fi'li mudari ya zama me fi'l al-amr lamma adkhalta alayhi lam at-talabiyya liyunfik zu sa'atin min sa'ati liyaqdi alaina rabbuk asalan sa me yaqdi yaqdi alaina rabbuk lokacin da ka shigar da lam li yaqdi alaina rabbuk wato talab ne kenan domin addu'a min at-talab kun gane ai aw addu'a li yaqdi alaina rabbuk kaga ai addu'a ne wannan tunda ba a yi wa Allah umarni yasa idan umarni ya zo daga ƙasa zuwa sama sai su kira shi da suna addu'a dan ba a kiran umarni umarni sai in daga sama ne zuwa ƙasa amma umarni daga sama zuwa daga ƙasa zuwa sama ba a kiransa rabbana la tu'akhizna in nasina ma'ana kana kana wa Allah hani ne aw akatana wala tahmil alaina hani ne addu'a an gane ku wa'fu anna waghfir lana warhamna hal ta'muruhu bir rahmati wal ghufran wa inma tatlub minhu al rahma wal ghufran الجازم الخامس لا الطلبية أكوي لا كما الطلبية وهي الدالة على النهي لا الناهية كنا أتو أبايا كنا وانا أبو مكرن تابا إتوا لا الناهية دنگا شنا من يكاو لا الناهية وانت طلب نيكو wanda muka ce talab ya gina abu kan abu uku da nahayi da nafayi da komai al-istifham don ana kiransa da suna talab la at-talabiyya wa hiya dalatu ala an-nahyi nahaw la tushrik billahi shay'a aw ad-du'a nahaw la tu'akhidna kaga wannan du'a ne فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا ita wannan shine takaitaccen zance cikin abin da yake me yake yin jazama ga fi'li mudari'i guda daya wa amma ma yajzum fi'lain fa huwa idza asharata adatan wannan kuma sai mu bar shi lokaci na gaba ko dai idan muka shiga zai dan yi tsawo haka dan kadan lokacin ya mana kadan bai da tsawo da yawa to amma lokacin ya mana kadan da zamu iya walwale shi da yiwuwar rubuta misalansa akan allo darasi na 18 ne na manta ban faɗa ba ko